بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya to safiyar asabar 29 ne ko ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1434 wanda ya daidai da 12 ga watan 1 shekara ta 2013 a lissafi miladiya kuma yau za mu ci gaba da inda muka tsaya a karatunmu na littafin alfurqan bayna auliya irrahman wa auliya shaitan shekul islam ibn taimiyya wannan kuma shine darasinmu na goma sha biyar zai zama ko insha Allah sha takwas mun kai sha takwas to haka to inda nake rubuta inda duk kurin tsayawa nakan sa alamar ba na jin ya kai 18 ɗin ko dai fayil ɗinku ne na kwamfuta tsayi ma duba daga baya insha Allah a za mu tashi inda yake cewa wa ƙar zakarar nabi sallallahu alaihi wasallama amalar kismaini bayan ya gaya mana a fasalin da ya gabata auliya'ullahi ala tabakatai ne ko mun ji bambanci tsakanin almuqarrabuna da kuma ashabul yamin alhamdulillah ina jin an fahimci wannan gurin a to duk dai bai kare wannan maganar ba a kanta ne zai dora bayan ya mana bayani kuma inda yake cewa Allah dama yana baiwa mutum matsayi ne a wurinsa gwargwadon shi ma yadda ya dauki Allah din mai kula da Allah sosai wajen bautarsa ya kusanci ubangiji da karin na filfili to Allah zai shi ma jashi a jika wanda kuwa yana aikata wajibai ne baya yin na filfili kuma ba aikata haramun to zai tsallake shi ma ya shiga cikin 'yan muntsira kuma dan aljanna ne amma kuma matsayinsa bai kai na waɗancan da suke karawa da na filfili ba masu yawa to shine suke cewa wa qad zakara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama amal al-qismayn fi hadith al-awliya'i a cikin hadithin nan mashhuri da ake ce ma hadith al-awliya'i wasu kuma su ce masa hadith al-wali malam shaukani yana da sharhi da ya masa ina ji na ga mana ko yawwa sharhu hadith al-wali wato sharhin hadisin nan wanda yake magana akan waliyai wato man adali waliyan to a wannan hadisi annabi musallallahu alaihi wasallama ya ambaci wato ayyukan bangarorin guda biyu su almuqarrabuna da kuma ashabul yamin din faqala sai yake cewa wato ya kawo magana cewa Allah madaukaki ya faɗa hadisi ne qudsi yaqulu Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man adali waliyan wanda duk ya gaba da wani waliyi na kaga kenan ba a gaba da waliyai waliyai kuma su ne masu imani masu takawa yawwa man adali waliyan Allah madauki ya ce duk wanda ya gaba da waliyi na faqad barazani bil muharaba to hakika yayin fito na fito da ni domin yaki ma'ana ya shirya yaki da ni mun ji dai wannan hadisin da magana a kansa a baya hadisi ne dai sahihi kwai lafazin da ya fi inganci duk mun faɗa ya ce wa mata ƙarraba ilayya abdi bi misli ada'i maftarabtu alaihi bawana bai taɓa kusanta ta da wani abu kamar a ce ya kusance ni da abin da na farlanta masa ba ma'ana aikin farilla shine sama da aikin nafila wanda duk baya aikin farilla to nafilarsa ma ba fa'ida haka kafin kai nafila ta zama karɓaɓɓiya sai ya zama dama farillar ta tsayu sosai wannan duk mun yi magana a baya yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya kaga ya amfani da wannan lafazin yataqarrabu ilayya bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta yana neman kusanci gare ni inji Allah bin nawafili ta hanyar yin nafilfili hatta uhibbahu har sai na so shi ma'ana ashe kenan hanyar Allah ya soka ka zama wali shine ka rika kusantar ubangiji da nafilfili haka zama cikin wato almuqarrabi fa idza ahbabtuhu to in na so shi dinnan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai in zama jinsa da yake ji da shi wato ba zai ji komai ba sai abin da na yarda da shi shine ma'anar wannan ba a nufin mutum ya zama Allah wannan duk mun yi magana akai wa basarahu alladhi yubsiru bihi hakanan kuma zan zama jinsa da yake a ganinsa da yake gani da shi wato ba zai ga komai ba sai abin da na yarda da shi inji Allah subhanahu ta'ala wa yadahu allati yabtishu biha da kuma hannunsa da yake damƙa da ita wa rijlahu allati yamshi biha da kuma kafarsa da yake takawa yayi tafiya da ita sai ce fal abraru ashabul yamini humul mutaqarribuna ilayhi bil fara'idi su waɗanda suke kubutattu mutanen kirki 'yan ɓangaren hannun dama humul mutaqarribuna ilaihi sune masu neman kusanci zuwa ga Allah bil fara'idi da yin farillai mun gane yaf'aluna ma aujaba Allahu alaihim suna aikata abin da Allah ya wajabta musu wa yatrukuna ma harrama Allahu alaihim suna kuma barin abin da Allah ya haramta musu ba sa aikatawa wala yukallifuna anfusahum bil mandubati ba sa dorawa kansu aikata nafilfili su dai sun yi farilla sun bar haramu amma ba su ɗora wa kansu yawan na filfili ba walal kaffa an fudulil mubahati ba su ɗora wa kansu kuma kamewa daga cikin sauran ƙarin abin da yake mubahi ba ne in an ce mubahi shine duk abin da yake halal ne babu lada a kan yi in ka aikata babu zunubi kuma in ka aikata shi ake ce mubahi yawwa duk abin da in ka aikata shi ba zancen lada in ka bar shi ma ba zancen alhaki wannan shine mubahi kamar cin abinci min haithul asl yawwa ta bangaren kawai in ka kalli a matsayin sa na cin abinci da kwanciya kai bacci duk wannan mubahi ne ka sa riga ka sa hula mubahi ne ko yawwa to su yan hannun dama ma'ana waɗanda za su tsira amma ba su ne almuqarrabuna ba suna aikata farillai ba su ɗora makansu yawan na filfili ba ma'ana ba sa yawan na filfili sannan kuma ba su ɗora makansu har yanzu su kame daga amfani da abin da yake mubahi ba ne suna fantamawa suna yin mubahinsu yadda ya gamata mun fahimci abin yawwa ba su ɗora wa kansu cewa su ba za su yi kaza ba ba za su yi kaza ba wa amma sabiquna to kun ji kashin farko amma su waɗanda suke masu rige zuwa a tsere aje ga Allah maɗaukaki su ne almuqarrabuna ku bambance tsakanin almuqarrabuna da almutaqarribuna ai duk kalmar ta zo anan ko kun ga a waɗancan ashabul yamin an yi amfani da su ma almutaqarribuna ilaihi bil fara'id nan taqarraba ma'anarsa ya nemi kusanci amma aka ce almuqarrabuna ana nufin waɗanda aka kusantar da su wancan aikin su ne na su kusanci ubangiji waɗannan kuma suna ne nasu cewa Allah ya gama ya kusanto da su gare shi yawwa saboda ta'un incan tana nuna talab mutaqarribuna ya taqarrabu ma'ana yana neman kusanci yana yin aikin da yake fata ta hanyar sa Allah ya jawo shi a jika mun fahimci abin yawwa a to nan sai ke cewa waɗannan yan hannun dama waɗanda yake masu tsira ne kawai yan shi za su shiga aljanna su suna aikata farillai kuma ba su ɗora kansu yawan na filfili ba kuma sun halatta suna yin abin da ya halatta abubuwan da Allah maɗauki ya halatta musu wanda ba zunubi kuma akan barin su to suna aikatawa su sa tufafi su ci abinci su yi abubuwan da yake ya halatta gare su su yi to wannan yan gefen hannu dama kenan amma as-sabiquna al-muqarrabuna su waɗancan masu rige kuma sannan wanda Allah ya kusanto da su fataqarrabu ilaihi to kun ga su ma an amfani da wannan kalmar gare su ma'ana suna neman kusanci zuwa ga Allah da me bin nawafili ba'da al-fara'id bayan farillar suna ƙara nafilfili kaga waɗancan su ɗan yin farilla ne kawai suka ce ai mun yi farillar kawai ta isa daga cikin abin da ke nuna mana wannan kun san hadisin bawan Allah da ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi menene Allah ya wajabta masa ne shi a addinin nan ya gaya masa ya ce sallah biyar da ya gaya masa sallah biyar sai ce akwai wata sallar a kaina banda wannan biyar sai ce a'a sai idan ka so ka kara kai na filfili illa an ta tawwa'a sai ce to azumi ba sai ce azumi shi ma gashi watan ramadan ne kawai wajibi a kanka yace banda shi in na zauna ban yi komai ba na yi daidai yace kayi sai idan ka so in na zauna ban komai ba akwai wani abu da aka kara min yace sai abin da ka dora wa kanka na nafilfili haka nan ya gaya masa zakka da sauran abubuwa to da ya juya baya ya tafi yace shi dai iya wannan abin da zai iya shine musuluncin da zai iya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin in ya gaskiya to dan aljanna ne kaga mutum ashe zai shiga aljanna ko da tsayawa ya yi ga aikata farillu bai yi ƙara na filfili da yawa ba in dai fa farillun nan kuma sun yi daidai yawwa sai sun cika sharaɗinsu da ƙa'idojin da aka ɗora rukunai sun cika kuma an samu ikhlasi an samu yi irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi duk waɗannan sharaɗi da ya karɓa aiki sai an same shi sannan mutum ya samu wannan falala to kaga sai ya tafi amma wanda zai ɗora ma kansa ƙari akan farillar ya rika aikata nafilfili ya tashi da daddare shine sallar dare shine kuma sannan sauran zikirori da nafilfili da kuma ba da kyaututtuka da taimakawa al'umma waɗannan abubuwa kuma ƙari ne akan abin da aka ɗora masa don haka wannan masu neman kusanci ne zuwa ga Allah su ne suke zama almuqarrabuna su ko waɗancan masu tsaya kan farilla su ne wa ashabul yamini kuma al'abrar yawwa waɗancan sunan su abrar ashabul yamin waɗannan kuma almuqarrabuna sabiquna mun fahimta insha Allah yawwa to shine sai yake cewa kuma har yanzu fataqarrabu ilayhi bin nawafil ba'da al-fara'id fafa'alul wajibati wal mustahabbat da haka sai suka aikata wajibai suka aikata kuma mustahabbai wa tarakul muharramat suka bar haramun wal makruhati kai har makruhi kaga makruhi an ki a aikata shi amma in ka aikata babu zunubi ko yawwa to su al muqarrabuna har makruhi in Allah ba san abu ba sa yin sa yawwa su ko wadancan za su aikata makaruhi muddin dai ba su dai duk abin da za a rubuta musu zunubi to ba sa yi nan za ka duba ka ga wato allah maɗaukaki da adalci yake babu mutumin da zai fita daga katsinsa yadda ka aiki haka za a baka kuma ka duba ka ga yadda wasu mutane yadda mutum yake mu'amala kai da allah haka allah zai masa ka bar abin da ya ce ka bari gaba ɗaya sawa'un mai zunubi da wanda ba zunubi wancan kuma ya bar abin da aka ce ya bari saboda za a rubuta masa zunubi in bai bari ba amma abin da ba za a rubuta masa zunubi a kai ba amma ba a so ya yi yana ɗanɗaɗɗanawa misali to kaga ba zai zama ya zama matsayinsu ɗaya wajen sakamako ba yawwa wancan ya matsa sosai ya kyautata sosai imaninsa ya cika takawarsa ta cika sansa ga Allah ya fi wato san da wannan yake wa Allah subhanahu wa ta'ala amma dukansu za su shiga aljanna to Allah maɗauki ya samu a na farkon ya ba mu ikon wato aikata farillan da mustahabban da barin makaruhan da kuma takaituwa ga abin da Allah yake so sai ce falan ma taqarrabu ilaihi bi jami'i ma yaqdiruna alai yayin da suka kusanci Allah maɗaukaki da dukkan abin da suke da ikon aikatawa min mahbubatihim na daga abin da suke so ahabbahumur rabbu hubban tamman da suka yi haka sai Allah maɗaukaki shi ma ya so su so cikakke yawwa kama ƙala ta'ala kamar da Allah maɗauki ce wala ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafili hatta me hatta uhibbahu yawwa ka ya fito da abu ya ce bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da na filfili har sai na so shi ashe zai ci gaba da yi ya ci gaba da nafila ya ci gaba da nafila har Allah ya ɗauke shi daga matsayin ordinary mutum ya sa shi a cikin waɗanda yake so mun gane wannan yawwa to shine sai kuma yake cewa ya'ani alhubbal mutlaq abin da yake nufi anan alhubbal mutlaq in aka ce alhubbal mutlaq ana nufin soyayya cikakkiya kwanaki na taɓa tambayar mu wani abu har nake cewa mu bari za mu zo kansa akwai abin da ake cewa al'imanul mutlaq alhubbul mutlaq attaqwa almutlaqa akwai kuma abin da ake ce ma mutlaqul iman da kuma mutlaqul muhabba da kuma mutlaqul taqwa me bambanci tsakanin wancan da wannan malamai abin da suke faɗi shine ku je mu je ƙasa can gashi nan a cikin littafin malam salih ya bayyana mana yace qauluhu da yace alhubbul mutlaq wato ya so su so mutlaqi wanda sake ba kaidi haka ake fassara ko a Hausa yace yani abinda ake nufi da mutlaq anan shine alkamil cikakke kana za'irihi kamar sauran masu kama da shi da ake cewa al-imanul mutlaq yani alkamil imani cikakke ake nufi alhidayatul mutlaqa shiriya al-mutlaqa ita ma cikakkiya yani alkamila alkufrul mutlaq kafirci shi ma ya'ani alkamil ana nufin shi ma cikakken kafirci bi khilafi sabanin lafazin da zaka ji ana cewa mutlaqul hubbi ko ma'anarsa shi kuma yace ya'ani aslahu yawwa da kuma mutlaqul iman shi kuma shi ma ma'anarsa asalin imani wa mutlaqul hidaya abinda ake nufi da ita ita ma asalin hidaya mutlaqul kufri shi ma abinda ake nufi asalin kufri wa kullu hadhihi qad takunu aqalla darajati wannan na ƙarshen da aka ce mutlaqul abin mutlaqul hidaya mutlaqul iman mutlaqul kufr ana nufin su ne aqalla darajat mataki mafi ƙasa abinda ake nufi yanzu mu dauki lafazin imani in an ce wane yana da al-imanul mutlaq ma'ana yasa yana da me cikakken imani in ku aka ce yana da mutlaqul iman to yana da asalin imanin da ake bukata na wajibi yawwa asalin imanin da ba za a kira mutum mumini ba sai da shi to yana da shi amma kuma ƙari akan haka ya ta cika imanin ya imanin ya ta karuwa ta karuwa saboda aikin na filfili to wannan shi ake cewa al-iman al-mutlaq mutlaqul imani kuma shine dan asali dai an sami cikakke an sami gwargwado wanda yake shine asalinsa in babu shi ba za a kira mutum dama me mumini ba kamar yadda kafirci shi ma ya kasu kashi biyu akwai cikakken kafirci akwai kuma asalin da akwai shi bai hauhawa ya kai irin na manyan kafirai ba yau wanda ya hauhawa sosai shi ake ce mai al-kufru al-mutlaq ai al-kamil in kuma aka ce a mutlaqul kufri ma'ana asalin kafirci wanda dai ya kai matsayin ya fidda mutum daga musulunci amma kuma bai kai na manya-manyan kafiran ba mun fahimci abu yawwa to mu koma sai ke cewa hatta uhibbahu har sai na so shi shi kuma Allah in yayi itlaqin abu to yana nufin kamalarsa sai idan akwai dalilin da yake nuna cewa ba kamalar ake nufi ba naqisin ake nufi yawwa shi yasa ya fassara mana ne yace ya'ani al-hubb al-mutlaq yawwa in ka karanta littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda ake ce ma kitabul iman yana da littafi guda biyu masu suna al'iman kwai al'imanul akbar ko kitabul imanul kabir da kuma kitabul iman al'asgar ko kitabul iman asagir yana nan duka a cikin majmu'in fatawa shine juz'i na bakwai in ka dauki juz'i na bakwai na majmu'in fatawa ibn jami'a gaba ɗayan sa yana magana ne akan wannan matsalolin na meye imani meye kafirci meye fasikanci wannan dai abin da nake ce mana a wato babin nan da ake kira babul asma'i wa min wal ahkam yawwa to in ka samu majmu'in fatawa juz'i na bakwai in zaka iya karanta shi ka fahimta daga farko har ƙarshe to insha Allah zaka warke daga wannan matsalolin duk zaka fahimce su waɗannan mutlaqun kaza da kaza al mutlaq duk yana nan a ciki bayani kuma shafiyan insha Allah to mu koma mu ci gaba yace ka qaulihi ta'ala kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ihdinas siratal mustaqim a cikin suratul fatiha kullum muna faɗa kullum kowa zai faɗa ana alƙalla sau goma sha bakwai farillu kenan ko yawwa siratal ladhina an'amta alaihim hanyar waɗannan da kai ni'ima a kansu ghairil maghdubi alaihim waladdallin banda waɗanda kai fushi a kansu banda kuma ɓatattu ai me ake nufi da siratal ladina an'amta alaihim an'amta wace irin ni'imar sai sai ai an'ama alaihim al-in'am al-mutlaq al-in'am al-mutlaq at-tam al-madhkura fi qawlihi ta'ala ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هكذا إن فسروا yawwa siratal ladina an'amta alaihim dinnan hanyar waɗanda kai musu ni'ima wani zai ce wace irin ni'ima ce wannan to sai ce ni'ima cikakkiya irin wanda ya gaya mana yayi wa wanda ya da'a ga Allah da manzansa cewa me za a yi masa za a tashe shi za a hada shi za a sa shi a makwanci daya tare da annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin saboda me yayi aiki kusa da irin nasu mun fahimci abin yawwa to wannan ita ce cikakkiyar ni'ima ba mutlaqul in'ami ba akwai mutlaqul in'am akwai kuma me al'in'amul mutlaq yawa wanne ne mafi kamala wanda aka fara faɗar kalmar kafin a kawo mutlaq to shine cikakke wanda aka faɗi kuma mutlaq ɗin kafin kalmar shine iya asalin kawai Mm, ya samu dai ya tsira amma bai samu kammala ba yawa to sai ce fa haula il muqarrabuna sarat al mubahatu fi haqqihim ta'atin to kun ji wani bambanci su waɗancan al muqarrabuna wato mutanen kirkin da Allah ya kusantar da su sarat al mubahatu fi haqqihim dangane da haƙƙin su abubuwan da suke mubahi ne halal halal halal ya halatta kai kaza ka ci abinci ka kwanta kai bacci ka sa riga kai kaza da kaza sarat dangane da haƙƙin su sun zama ta'atin ayyukan da'a ne yataqarrabuna biha ila Allah azza wa jalla hatta mubahin suna sa shi a niyyarsu don su kusanci ubangiji yanzu misali mutum ya je ya siyo yadi ya ɗinka riga mubahi ne ko ba mubahi ba mubahi a aikace ga wannan ya je ya sayo yadin ya kai hotel an dinka masa riga shi kuma wani shi ma ya je ya sayo yadin ya kai hotel an dinka masa amma a zuciyar wannan ya je ya sayo ne don ya sa rigar da zai rika zuwa masallaci ya bauta wa Allah don wannan yayi wannan ce niyyarsa wancan kuma kawai tunda dai Allah ya halatta masa ya sa riga ya sa a aikace a zahiri suna da bambanci ba su da bambanci a zahiri ko amma a cikin zuciyarsu fa akwai bambanci to wanda ya yi domin ya bauta wa Allah ya sai riga ya sa don ya bauta wa Allah wannan yana cikin yayi aiki irin na almuqarrabuna hatta mubahi sai da ya sa shi a hanyar ibada mun fahimci abu haka in ya zo cin abinci gashi abinci ya halatta wannan ya zauna kila ma ka baki ɗaya za a ka baki ɗaya za a zauna a ci amma wancan yana ci ne saboda kawai yana jin yunwa ya take cikinsa ya sha ruwa kama hanya tafi wannan kuma yana ci saboda yana so ya samu karfin jiki ya yi kiyamun laili da daddare niyyarsa tana nan a zuci haka don haka yake cin abincin to wannan zai zama cikin muqarrabu na wancan kuma yana cikin suwa yana cikin ashabul yamin mun fahimci bambancin yawwa to su mutanen da suke almuqarrabuna ba sa barin wata kofa hatta ta bangaren halal sai sun malkayo ta ta zama ibada don su samu lada a ciki kun fahimci bambancin waɗannan da wannan yawwa to shine sai yake cewa hatta saratil mubahatu fi haqqihim mubahi ma ko abubuwan da suka halatta ma sai da suka zama a cikin haƙƙin su sun zama ta'atin da'u ayyukan da'a ne haka za karanta ta'atin saboda khabaru kana ne saratil mubahatu ta'atin yau tunda mansubi ne muannath salim ne jami'in muannath salim alaman nasba shine mai a gurin sa kasra yawwa يتقربون بها إلى الله عز وجل فكانت أعمالهم كلها عبادات لله don haka ayyukansu baki ɗayansu gaba ɗaya ibada ce ga Allah fasharibu sirfan don haka shi yasa tunda ayyukansu sun zama tsantsa ga Allah to wancan ruwan da aka ce ainihin ya sharabu biha ibadullahi to sirfan za su sha madararsa za su sha babu sulki kamar da muka karanta a makon da ya gabata ko yawwa kama amilu lahu sirfan kamar yadda suka yi wa Allah aiki sirfan ma'ana tsantsar aiki suka yi wa Allah komai nasu dan Allah suka yi da ikhlasi to haka Allah shi kuma zai ba su ruwa ba tare da an sirka ba wal muqtasiduna su ko masu yin daidai wa daida yan tsaka tsaki a tsakiya suke su ne muqtasiduna yawwa kana fi a'malihim ma fa'aluhu li nufusihim a cikin ayyukansu akwai aikin da sun aikata ne domin kashin kansu dan kansu suka yi ba dan Allah ba ya ci tuwo dan ya more ya sa riga dan ya yi ado wannan kun ga amfanin waye wannan amfanin kansa ne bai sako Allah a ciki ba kun fahimci abin yawwa fala yu'aqabuna alaihi babu dai zunubi akan su ba za a ce a kun yi abin da ba ikhlasi ba domin dama asalin abin mubahi ne ko yawwa babu uquba wala yusabuna alaihi kuma sannan ba za a ba su lada ba falam yashrabu sirfan don haka in an zo shan wancan ruwa a cikin aljanna ba za a ba su sirfan ba bal muzija lahum za a cakuɗa musu min sharabil muqarrabina daga wancan madarar abin da muqarrabuna za su sha za a cakuɗa musu kuma da wasu abubuwan sai a basu su sha bi hasabi ma mazajuhu fi duniya gwargwadon yadda su ma suka cakuɗa ayyukansu a duniya wani aikin don Allah wani aikin don kansu kun fahimci abin to kun ga fahimtar qur'ani kenan agun manyan malamai ina fata kun fahimci abin da ke nufi to sai ce wa nadhiru hadha inqisamul anbiya'i abin da ya kama da wannan shi ma shine karkasuwar annabawa shi ma ya kama da wannan ka ɗauko su su ma ka gani za ka ga wani ya fi wani wani ya fi wani ta hanyar me bari mu ji sai shi abin da ya kama da wannan shine in qisamul anbiya'i wannan alifin din a cire hamza ta sama kuskuren bugu ne eh hamza ce abin nan hamzatul wasl wa nadhiru hadha inqisamul anbiya'i abin da ya kama da wannan shine lallabuwar annabawa da kasuwarsu alaihimus salam ila abdin rasulin wa nabiyin malikin ai muna jin wannan zance mun sha faɗa cewa annabawa sun kasu kashi biyu akwai abdun rasulun wanda bawa ne kuma manzo ne akwai kuma wanda nabiyun malikun annabi ne kuma mai sarauta sarki ne wa qad khayyara Allah Allah subhanahu wata'ala ya ba da zaɓi Muhammadan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina an yakuna abdan rasulan wa baina an yakuna nabiyyan malikan ku bambance da ake karanta malikan shine sarki in ka ce malakan mala'ika kenan kawai bambanci shine fataha alamu shine mala'ika kasara kuma shine mai sarki yawwa sarautar duniya to shine sai yake cewa ai mun san hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka aiko mala'ika ya tambaye shi me yake so a aiko shi a wannan matsayi yana son a bashi annabta ne tare da sarauta kamar annabi Dawud da annabi Sulaiman ko ko yana so ne a sa shi manzo kuma bawa wanne ya zaba sai zabi bawa kuma manzo mun sha faɗar wannan aiko yawwa to bambancin gashi ku saurari wannan ku ga yadda Allah madaukaki a nan shi ma ya bambanta yace fakhtara an yakuna abdan rasulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabi cewa a aiko shi a matsayin bawan Allah ne kuma manzon Allah ne fannabiyul maliku annabin ko da yake sarki ne shi mithlu dauda wa sulaimana wa nahwihima alaihi alaihi masallatu wassalam annabi ko da yake sarki shine kamar annabi Dawud da annabi Sulaiman da makamantansu alaihi wassalam qala Allah ta'ala fi qissati Sulaiman musaurari qissar annabi Sulaiman Allah madauki yana cewa allazi qala wanda yace qala rabbi ighfirli ya ubangiji ka gafarta mini wa habli mulkan kuma ka bani mulki in an ce mulkan shi ma da dhamma in aka ce mulk ana nufin me sarauta in aka ce milk da kasara shi kuma nufin mai mallaka yawwa ka daga waya ka ce haza milki wannan milki na mallaka ta ce milk za ka ce yawwa in ku ka ce mulk to kana nufin sarauta yawwa to shine annabi suleiman ya roƙi allah ya ce rabbi ya ubangiji ighfirli an ighfirli wa habli mulkan ya ubangiji ka gafarta ni bini zunubaina wa habli mulkan kuma ka bani mulki mulki wanda iri wanda yake la yanbaghi li ahadin min ba'di wanda bai dace a baiwa wani ba bayana hmm kun ga mulki sai roki Allah ya bashi mulki wanda babu wani kuma da zai zo ya irin wannan mulkin har duniya ta tashi shi ya roki Allah Allah kuma mai karbar addu'a annabawansa ne yawwa sai ya bashi shi yasa tun daga annabi Sulaiman har zuwa yau duk mulkin mai mulki ba zai mulki irin na annabi suleiman ba bari mu ji irin abubuwan da Allah ya bashi yawwa sai ce innaka antal wahhabu ya Allah kai ne mai bayarwa kun ga cewa habli da yace habli sai ce innaka antal wahhab sai amfani da sunan Allah al wahhabu in an ce al wahhabu mai yawan bada baiwa mai yawan bada baiwa shi yasa dama wannan yana nuna mana annabawa sun fi kowa sanin Allah sun fi kowa sanin tawassuli ya ake roƙon Allah da me ake wa Allah magiya ana wa Allah magiya ne da sunayensa da siffofinsa kar ka kawo masa dan adam ka ce ya Allah dan wani Allah ba san wannan mun fahimci wannan sai ka ce ya Allah domin sunanka kaza domin siffofinka kaza kamar yadda annabi Suleiman ya anan ya ce ya Allah habli mulkan sai ce innaka antal wahhab ya kawo cewa wato ya Allah ka bani domin kai ne mai bayarwa to haka kana son ilimi al- ya alimu allimni ya fattahu iftah alayya ya razzaqu irzuqni haka ya kamata mutum kullun ya rika yi duk abin da kake so ka zabo daga cikin sunayen Allah da ya munasaba ya dace da abin da kake bukata nan sai ka sa sunan Allah ka ce ya Allah kai ne kaza to ina roƙonka kaza Allah yana son wannan to mu ci gaba fasakharna lahu riha Allah ce sai muka yi- wato hore masa iska iska wannan muka hore masa in annabi suleiman ya ce iska dama yake so ta yi sai ta yi dama in ya ce hagu yake so sai ta yi hagu sama yake so sai ta yi sama ta kada wannan bishiya sai ta kada ita an taba mai mulkin dai wannan in ka ga wannan rufa'ili ne tsafi ne a yanzu mun fahimci wannan ko wannan ko Allah ne ba shi dama yau sai ce tajribi amrihi gashi tana gudana ita iskar da umarninsa in duk inda ya ce ta yi to haka za ta yi shi yasa ma sai sai ƙara nanata mana don mu ƙara fahimtar Allah ɗin shi ya bashi wannan damar sai sai ruha'an haka take zama ruha'an wato mai sauƙi layyinatan tayyibatan ta'i'atan haka malamai suka fassara mai taushi ba mai ba asifa bace mai tsanani yawwa shine asifa kamar guguwa sannan kuma ba haka kaɗan kaɗan ba amma matsakaiciya haka take tafiya iskar da umarnin sa gwargudan yadda so sai ce haithu asaba um, to ba, ba kuma ya riga ya faɗa ka insha Allah haithu asaba ma'ana haithu arada duk inda yake so asaba nan ana nufin me arada yawwa duk inda yake so nan iskar take yi in ya so ta yi dama ta yi dama in ya so ta yi hagu ta yi hagu mm. to kun ga mulki kenan to sai kuma yace har yanzu mun fahimci kalmomin nan guda biyu rukha'an da kuma asab eh rukha'an ana nufin me layyinatan yawwa tayyibatan ta'i'atan yawwa gata mai taushi kuma sannan ma'ana ba mai karfi da yawa ba sannan kuma mai daɗi sannan kuma mai da'a gare shi duk inda yace ta yi nan take yi. yawwa haithu asaba ba ma'anarsa shine haithu arada hmm. طيب والشياطين كل بناء وغواص معنى wannan ma'atufi ne akan fasakharna fasakharna lahu ar-riha mun ga maf'ulun bihi shine ar-riha ko to wash-shayatin ma'ana fasakharna lahu ash-shayatin haka ne muka hore masa aljanu ash-shayatin na ana nufin aljanu su kuma su ma din kullu banna'in kowanne magini wanda ya kware wajen iya gini a cikin aljanu muka hore wa annabi suleiman daga ya ce a gina masa gida mai iri kaza mai iri kaza yanzu nan kafin ya gama me yake aikatawa an kyankyara masa shi wa gawas hakanan masu nutsu ƙwararru wajen nutsu shi yasa aka ce annabi suleiman alaihi salatu wassalam shine farkon wanda aka ɗebo wa kayan ƙarau na cikin ƙasa irin kayan abin nan su zinare da azurfa masu tsada ɗin nan da ake ɗebowa daga cikin ruwa wanda masu nutsu aljanu ne za su yi masa nutsu su je can ƙasa su kawo masa kayan abin amfani da za a sa ado a fada annabi suleiman ba wanda ya riga shi samun waɗannan abubuwa ne muna fahimta saboda me saboda an ba shi aljanu masu zuwa su ɗebo yanzu kun ga ana da gawasat kun san gawasat ai submarine kun ga wannan sunan daidai ke yadda kamar yadda yake na cikin alkur'ani wa kullu banna'in wa gawwas gawwas shine mutum mai nutsu ya shi yasa daga nan aka ɗauko sunan abin nan jirgin ruwa mai yawo a cikin ruwa ba mai yawo a saman ruwa ba fa mai yawo a saman ruwa ai mun san shi wannan ko irin na- tun zamanin annabi nuhu wannan ana yi amma mai shiga cikin ruwa ya- ya tafi a cikin ruwan yake yawo haka za a ganshi kamar kifi ana amfani da shi sosai yanzu wajen yaƙi shi suke ce ma submarine ko yawwa to yana nan wannan jirgin ruwan yana yawo can cikin ƙasa to haka nan Allah ya hore wa annabi Suleimana aljanu suna shiga ƙasan su ɗebo masa abin da yake so mun fahimci abin yawwa sai ce to su ma waɗannan an hore masa sai ce wa akharina wasu kuma shi ma wannan dai matsufi ne shi yasa ya zama mansubi yau matsufi ne akan wancan riha din wa akharina muqarranina fil asfadi wasu kuma suna nan an gwama su a cikin wato sasari ana nufin nan malamai suka ce maradatu shayatin kangararrun shaidanu su kuma aka ba shi damar ya sa hannu ya ɗaɗɗaure su da sasari ba inda za su iya yin wani abu ba su cutar da kowa ba don Allah wani mai mulki ne samu wannan ai babu ko yawwa to sai ke cewa yau sai Allah maɗauki ce haza a ta'una wannan baiwar mu ce kyautar mu ce in ji Allah famnun mun baka ita ne famnun ka yi baiwa au amsik ko ka kame ka hana ma'ana ka ba da ita ga wanda ka so wannan abin da muka baka ana gaya annabi Sulaiman ne duke nan da ake ɗebo ma daga ƙasa ba da ita ga wanda ka ga dama abin da ka zo ka ba wani ya riƙe wani gefe na mulki shi ma ba shi yayi abin da ya so au amsik ko ka riƙe ka hana bi ghairi hisab ba tare da lissafi ba mu muka baka in ji Allah madaukaki kun fahimci wannan yawwa to shine nan ibn taymiya sai yake cewa ai i'ti man shi'ta ka baiwa wanda ka so wahrim man shi'ta ka hana wanda ka so shine abinda ake nufi kenan famnun aw amsik yawwa la hisaba alayka babu wani hisabi akan ka ma'ana ba za mu zo muna binciken ka ka zo kai kai accounting da abinda ka aikata ba wannan mun baka dama duk wanda ka baiwa ka bashi abinda ka so daidai kai duk wanda ka hana abinda ka so ka hana shi daidai kai ba ruwan ba abinda za mu ce maka wannan wannan irin gata ne shi ma da baiwa mun fahimci wannan yawwa to shine duk ba mu zo kan abin da yake so ya nuna mana ba to ga amsar nan sai ce fannabiyul maliku shi annabi wanda yake sarki ne yaf'alu ma faradallahu alaihi yana aikata abin da Allah ya farlanta a kansa ne wa yatruku ma harramallahu alaihi ya kuma bar abin da aka haramta masa wa yatasarrafu fil wilayati yana tasarrufinsa yana aikin da ya so yayi wannan ya gudanar wajen wilaya ba walaya ba nan zancen mulki ake don haka kalmar wilaya ita ce anan yawwa wa ya tasarrafu fil wilayati wal mali haka zai yi abin da ya so wajen gudanar da mulki da kuma dukiya bima yuhibbuhu gwargwadon yadda shi yake so haka mai sarauta yake ko wa yakhtaru kuma gwargwadon yadda ya zaba min gairi ismin ba tare da zunubi ba wannan shine annabi sarki an ba shi mulki an ba shi ikon kuma a cikin mulkin yayi abin da ya so ya bawa wanda ya so dukiya ya hana wanda ya so kun fahimci wannan abu yawwa wa ammal abdur rasulu amma bawa wanda yake manzo ne shi yanzu mun ji zancen bangaren nabiyan malikan yanzu za mu ji kuma bangaren wa abdan rasulan bawan da yake bawa ne kuma manzo to shi fala yu'ti ahadan illa bi amri rabbih shi baya baiwa kowa wani abu sai da umarnin ubangijinsa wala yu'ti man yasha'u ba kowa yake baiwa ba wa yahrimu man yasha ya kuma hana wanda ya so bal yu'ti min amrihi ay man amarahu rabbuhu bi ita'ihi zai baiwa wanda ubangijin sai umarce shi ya bashi wa yuwalli man amarahu rabbuhu bi tawliyatihi kuma zai dora mulki ya ba da shugabanci ko gwamna ko menene ya tura wani ya zama waliyinsa a wani wali a wani wuri shi ma gwargwadon yadda Allah ya umarce shi fa a'maluhu kulluha ayyukansa ashe gaba ɗayansu ibadatul lillahi ta'ala shi gaba ɗayan ayyukansa ibada ce domin yana aikata abin da Allah ne ya umarce shi كما في صحيح البخاري كما يدل في صحيح البخاري عن أبي هريرة تدق أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما من الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ياتي إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا ni wallahi na rantsa da Allah bana baiwa kowa bana hana kowa innama ana qasimu ni mai rabo ne kawai adau haifu umirtu ina sa abu inda aka umarce ni kun ga zakawa ake bewa akwai nasi a cikin alkur'ani inna masadaqatu lil fuqara wal masakin har zuwa karshe ba annabi sallallahu alaihi wasallam aka bawa shi ba a ce masa famnun aw amsik bi ghairi hisab ba haka aka yi masa ba shi nasa komai ibada ce duk abin da zai sai da umarni kun gane wannan zancen yawwa sai ce wali hadha don haka ne ma yudifu Allahu al-amwala ash-shar'iyyata ila Allah war rasul shi yasa a wurare da yawa za ku ga al'amwalin shari'iyya dukiyoyi da shari'a ta mallaka al'amwal shari'a ana nufin dukiyoyi na shari'a kamar ganima kamar fai'i mun gane waɗannan dukiyoyin shari'a ne ko yawwa to ana Allah maɗauki yake raba su zuwa ga Allah da manzo kamar ina ka kaulihi kamar yadda Allah maɗauki yake cewa qulil anfalu lillahi war rasul ka ce shi al'amfal mai al'amfal dama ana nufin ganima ne ko amma asali daga nafil nafil shine ƙari yau bayan an raba ganima akwai saura ana ƙarawa kuma waɗanda suka yi bajinta a wajen yaƙi yauwa wannan shine asalin abin da ake nuni da nafil to Allah maɗaukaki ya ba mu labari anan qulil anfalu lillahi war rasul sai hada da Allah da manzo anan cewa wannan dukiya ta al'amfal ta ganima to ta Allah ce ta manzo ce saboda me abin duk da manzo sallallahu alaihi wasallama kaga ya aikata to ya aikata ne da umarnin Allah domin shi me shi bawan Allah ne shi manzo ne na Allah mai kawo sako mun gane wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki wa qawlihi ta'ala da fadin Allah madaukaki yake cewa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura duk abin da Allah ya bayar na fai'i fai'i shine dukiyar da aka samu ba tare da yaki ba ko shine ma afa Allahu abin da Allah ya baiwa manzansa na fai'i min ahlil qura daga ma'abuta alƙaryu falillahi walin rasul kaga shi ma nan sai aka ce na Allah ne na manzo ne wa qawlihi da fadin Allah da yake cewa wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in ku sani cewa duk abin da ku samu na wani ganima fa anna lillahi khumusahu walin rasuli to khumusun sa na Allah ne na manzo ne kuna fahimtar wannan zancen kuwa yauwa to ga inda zamu ƙara bayani sai sai ya ƙara bayani ke da zamu ƙara fahimta sai ce wali hadha kana azhara aqwalil ulama'i dan haka ya zama cewa mafi bayyanar maganganun malamai anna hadhihi al amwala tusrafu fi ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu cewa wannan dukiyoyin da ganima da fai'i ana ba da su ne yadda Allah da manzo suke so bi hasabi ijtihadi waliyil amri gwargwadon yadda shugaba na wannan zamani yayi istihadi yace nan a kasa kashi biyar to kashi daya na Allah ne na manzo aikin addini za a yi da shi fi sabilillahi shine ake nufi kasan Allah da manzo kama huwa mazhabu malikin wa ghairihi kamar yadda yake wannan shine mazhabar imam malik da kuma wasu daga cikin min salaf magabata wa yuzkaru hadha riwayatan an ahmada ana ambatar wannan a matsayin riwaya wannan ra'ayin riwaya ce an ahmad daga imam ahmad bin hanbal wa qad qila fil khumusi wasu malaman kuma dangane da khumusin nan sun ce annahu yuqassamu ala khamsatin za a raba shi akan mutum biyar ka kauli shafi'i kamar da imam shafi'i wannan da in ka karanta littafan tafsiri a wa karkashin wannan aya ma afa Allahu ala rasuli min ahli alqura fa lillahi wal rasuli wal dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili kai la takuna dulatan bainal aghniya'i minkum وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا mun san wannan ayar cikin suratul hashir ko ka karanta ta kaga maganan malamai akan ya ake da dukiyar fai'i in an same ta ya ake da dukiyar ganima ana kasa ta kashi biyar ne ko kashi na daya na Allah da manzo ne shi ma'anarsa za a amfani da shi fi sabilillahi don taimakawa a karfafa jihadi da makamantansu sannan kuma daga ciki ake ci da ahlul baiti yawwa sauran abubuwa kuma kashi hudu sai a raba wa mayaka mun gane wannan ko yawwa abin da ya sa ya kawo mana wannan zancen shine dukiya da aka ce dukiya ce ta shari'a to ana raba ta ne ko kuma ana idafar ta zuwa ga Allah da manzan Allah me yasa aka hada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da Allah saboda me tasarrufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba tasarrufi ne istiqlali ba amma tasarrufi ne yakhda'u li amrillah wato yana aikata duk abin da zai bayar na dukiya ne gwargwadon umarnin Allah Allah ne ke sa shi ya biyowa ne Allah ne ke hana shi kar a biyowa ne kun fahimci abin sabanin mai mulki mai mulki annabi ne mai mulki kamar annabi Dawud da Suleiman shi an ba shi dama kamar da aka ba misali yanzu da annabi Suleiman ko famnun aw amsik bi ghairi hisab haka aka ba shi dama an ba shi kamar ka ce autonomy yayi abin da yake so dangane da dukiya duk abin da ya zo wanda ya bawa yayi wanda ya hana yayi amma manzo ba a bashi wannan ba saboda shi cikakken bawa ne mun fahimci zancen nan yau so yake nuna mana yadda abdun rasulun yake yafi malikun nabiyu yawwa shi wancan tunda a cikin tsarinsa ya shigar da wani abu an bashi dama ya yi kaza in ya ga dama ya yi wani abu ya yi abin da gwargwadon zaɓinsa ne shi ko wannan bai yi wani abu gwargwadon zaɓinsa ba duk umarni ne kawai aka bashi to to a wajen matsayi wanda yake aiki da umarnin Allah saboda komai nasa sai abin da Allah yake yi yace to yana cikin muqarrabuna yafi hatta a cikin annabawa kun bamci bambancin yawwa to shine sai yake cewa waqila ala thalathatin wasu kuma suka ce a za a kasa kashi uku ne ka qauli abi hanifa rahimahullah kamar da abu hanifa yake cewa sai ce wal maqsudu kai abin da nake nufi yawwa in ibnu timiya ya zance ya zance ya tafi shawagin sai ya dawo sai ce maka wal maqsudu wani lokacin sai ka ga in kana karanta littafansa yana da kyau kuma ɗaliban ilimi su saba da karanta littafan ibn timiya sai ya maka shafi goma bayan yana wani zance sai ya fita ya wajen shafi goma yana wani zancen daban kuma sai ya dawo sai ya ce maka wal maqsudi da duk abin da nake nufi sai ya koma maka wancan bayan shafi goma ne saboda fadin ilimi kirjin duk a cike yake duk inda ya sa maka duk fannin da yake magana sai ka ji kamar ba wanda ya fi shi iyawa shi yasa sai an yi hakuri wajen gane maganganun irinsu kuma idan baka saba da su ba sai ka shigar da wani zancen cikin wani zancen shi yasa galibi a masu wannan suna da wata baiwa masu gane littafai irin waɗannan suna da buƙatar su sami wata nutsuwa ta musamman su karanta irin waɗannan littafai gashi za ga ba kalmomin ne masu wahalar ganewa ba ko amma idan baka saba da zancen ba sai ka kai wani zancen wani gun daban ba inda yake nufi kuma sai ya zama baka fahimci abin daidai ba yawwa mu je sai ce wal maqsudu kai abin da nake nufi huna annal abdar rasula cewa manzon da yake bawa ne kuma manzo ne huwa afdalu minan nabiyil malik to yafi annabin da annabi ne sarki ne kama anna ibrahima wa musa وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام abin da yake nufi kawai mu gane kenan a tsakanin annabawa su ma ba matsayinsu ɗaya ba wani annabin ya fi wani annabin duk wanda yake abdu ne rasul to ya fi wanda yake nabiyin malik kamar yadda annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkansu sun fi annabi yusufu da dawuda da suleiman kaga waɗancan sun yi me saboda sun yi mulki a duniya ka gane wannan sun yi mulki a duniya sun yi tasarrufi sun yi abubuwa tare da cewa halal suka aikata fa ba saba wa Allah suka yi ba amma saboda sun samu wani hazzi nasu hazzi ana nufin sun yi wani abu dan kansu sun yi wani abu da suka amfani kansu da shi to waɗanda ba su yi amfani da komai na duniyan nan ga ƙashin kansu ba komai nasu bautar Allah ne to sun fi su kaga kenan su ma a cikin su akwai muqarrabuna akwai ashabul yamin tare da cewa in ka kwatanta mu da su to dukkan su muqarrabuna ne domin annabawa ne amma a tsakanin nasu akwai wanda yafi wani wani shine darasin yace kama annal muqarrabina as-sabiqina kamar yadda makusantan nan da Allah ya kusanta su afdalu min al-abrari ashabil yamin sama suke sun fi waɗanda suke mutanen kirki kuma 'yan hannun dama allazina laisu muqarrabina sabiqin waɗanda ba a kusantar da su ba ba kuma masu rigaye bane wajen aikata ayyuka faman addama aujaba Allahu alaihi to bari dai ku ji gaba daya duk wanda ya aikata abin da aka wajabta masa wa fa'ala min almubahati ma yuhibbuhu kuma ya aikata ya aikata abin da yaso na mubahat abin da aka halatta masa yawwa shine mubahi an ce mubahi na yi magana su ɗazu ko abinda aka halatta maka in ka yi baka da laifi in ka bar shi ma baka da laifi yawwa sai ce duk wanda ya wannan ya ce fa huwa min haula'i to yana cikin waɗancan wa man kana wanda ko ka ganshi inna ma yaf'alu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu baya aikata komai sai abin da Allah yake so Allah ya yarda da shi wa yaqsidu an yasta'ina bima ubiha lahu ala ala ma amarahu Allah kuma yana nufin ya nemi taimakon ta hanyar abin da aka bashi ma halaccin ya aikata din to yana amfani da shi ne alama amarahullahu ya aikata abin da Allah ya bashi umarni ya ce fa huwa min ula'ika shi kuma yana cikin yan sahun farko suwa almuqarrabu yanzu kun gane darasin insha Allah yawwa ma'ana a dunkule shi yasa nan gashan malam Salih sai ya sauka kasa shi ma zai masa zai mana namu nasa bayani dan mu ƙara fahimtar abin da Ibn Taymiyyah faɗa a wannan littafin amma kafin mu je nasa ina so in tabbatar mun gane abin da ke nufi ma'ana ɗori ne akan wancan darasi cewa Allah yana mu'amala da mu gwargwadon me gwargwadon yadda mu muke mu'amala da shi yawwa in zuciyarka garai take domin Allah baka komai baka motsawa baka magana baka tunani baka cewa na ce baka aikata kaza baka ci baka sawa sai abin da Allah ya yarda da shi to kana cikin almuqarrabun in kuwa kana kallon kawai me zaka yi ka samu lada me zaka yi kar a baka alhaki ka aikata wajibi ka kuma bar haramun amma sauran abubuwan da aka halatta maka kana yi to kana cikin yan mun tsira in baka da zunubai amma kuma baka kai waɗancan ba shi ke na abin da ke so a fahimta yawwa sai ba mu misalan nan da annabi suleiman wajen mulki da kuma yadda a waliyai yadda suka bambanta ko kuma kai don ya kafa mana dalili da wannan akan cewa waliyai ba matsayinsu guda ba to mu sauka ƙasa ɗin duk da ke zancen nasa yana da yawa ko da dai kaɗan sai mu sai mu tsaya ba za mu iya gama shi yanzu ba ko yace hadhihi mabahithu mutanawwi'atun wannan abin da muka ji mabincika ce daban-daban ma'ana wurare ne na bincike na tattaunawa shine mabahis abubuwan tattaunawa ne matashi ya ce da bukaci a tattauna a kanta lakin ya jima'uha amma abin da ya tattara ta baki daya yadda za mu gane shine anna auliya allahi jalla wa'ala a cewa waliyan allah la ya kununa min zalimin li anfusihim ba sa zama cikin waɗanda suka zalunci kansu bal auliya'ullahi amma waliyan Allah gefe biyu suke imma muqarrabuna sabiquna bil khairati ko dai zama su ne muqarrabuna masu rige wanda Allah ya kusantar da su kuma masu rige zuwa bil khairati wajen ayyukan alheri wa imma muqtasiduna ashabul yamin ko kuma matakaita waɗanda suke takaitawa suke yin abu tsakiya tsakiya kuma su ne yan hannun dama wa amma zalimu li nafsihi a ina yake ya dauko wannan magana ne suratu fatir ko Allah maɗauki yana cewa thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi ko wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah yawwa Allah ya ce wannan littafin namu sai muka ba da shi ga waɗanda wato muka zaɓa daga cikin bayanmu a cikinsu akwai wanda ya zalunci kansa a cikinsu akwai matsakaici a cikinsu kuma akwai waɗanda masu lige ne zuwa ga aikata alheri zuwa ga Allah to haka mutane suka karfasu to amma in ka zo wannan kashi guda uku na farko azzalimu li nafsihi aka fara faɗa ko to shine abin da yake faɗa mana a nan waliyan Allah a cikinsu babu wannan azzalimu li nafsihi din sun kasu kashi biyu ne akwai na tsakiya muqtasiduna akwai kuma sabiquna bil khairati bi idnillah wannan a cikin su ake samun waliyai amma duk wanda yake lamma ya dan taba cin ya dan taba can ma'ana ya dan aikata wani abu na haram shi ake nufi sannan kuma Allah madaukaki zai gafarta masa mun gane wannan to wannan baya cikin waliyai amma musulmi ne na fata mun gane wannan musulmi ne amma baya cikin waliyai wanda yake muqarrabuna muqtasiduna na fatan mun fahimci yadda abin yake yawwa domin shi yasa malamai suke cewa wannan ya nuna falalar alkur'ani ko da an samu mutum mahaddacin qur'ani mai aiki da alkur'ani a cikin su zaka same sun kasu shi ma wannan kashi uku nan ana zancen wanda Allah ya biyo qur'ani kenan akwai shi wannan azzalimu li nafsihi din gashi ya dace qur'ani kuma ana dan lamma macen wasu abubuwa haka yawwa wannan shine azzalimu li nafsihi ya zalunci kansa saboda yayi laifuffuka Allah kuma ana fata ya gafarta masa amma waɗanda yake ba sa aikata haramun ba sa aikata abin da Allah baya so ma'ana duk abin da yake haramun ne da za a rubuta musu alhaki ba sa aikatawa sannan suna aikata farillai ko da ba sa yin nafilfili da yawa wannan su ne wa muqtasiduna matsakaita yawa sannan ɗaya gefen kuma akwai yan gatan Allah su ne waɗanda suke muqarrabuna waɗanda ba sa aikata komai a zuciyarsu sai abin da Allah yake so a nan za ka fahimci cewa zama waliyin ashe kenan abu ne fa mai wahala mun ji abin ba kawai ka ce eh kullu mu'minin taqin wannan da gaske ne to amma hawa hawa ne ta nan zaka gane cewa walittaka irin ta su abubakar ba mai cin mata ko ba abin da zaka aikata ka ce ka zama kamar yadda imanin abubakar yadda yake yin komai nasa sai yadda Allah madaukaki yake so ba za ka samu irin wannan ba ai mun ga saboda tauhidin abubakar radiyallahu anhu har sai da ta zama idan yana tafiya fa akan doki bulalarsa ce ta faɗi amma ba zai iya cewa da Allah wani taimake ni ka miƙo mun ba ka ce wane miƙo maka abinka ya halatta ko bai halatta ba me yasa baya yi saboda yana ga ya ce wani ya masa wani abu shi ba zai roƙi kowa ba banda Allah kaga wani irin tauhidi ne wannan kun fahimci zancen yau ashe kenan wato yadda ake fahimtar musulunci nan kowa da yadda zai iya aiki gwargwadon aikin ka gwargwadon zuciyar nan ka ɗauki zuciyar ka cokan ka miƙa wa Allah subhanahu wataala ba za ka motsa ba ba za ka ce komai ba ba za ka ci komai ba ba za ka yi magana ba ba za ka aikata komai ba sai yadda Allah yake so to anan ne ake samun walataka cikakkiya sai ka samu me alwalaya ko almutlaqa ba mutlaq alwalaya ba yawwa wal muqtasiduna kuwa sune za su samu me mutlaqul wilaya sun samu aslul wilaya ko da yake bata kai ta wadancan ba da fatan mun gane yawwa to shine anan abin da yake nufi ne cewa imma muqtasiduna ashabul yamin wa amma adh-dhalimu li nafsihi alladhi khalata amalan salihan wa akhara sayyi'an amma wanda yake ya zalunci kansa ta hanyar cewa ya aikata wani abin kirki ya aikata wani mummuna min al-ashiya'i allati la tukaffaru ko la tukaffiru mithlu ko مثل يعني الكبائر ma'ana ya aikata abubuwa wasu masu kyau wasu munana na daga cikin al'amuran da ba sa kafurta mutum shi ne latu kafiru wanda ba sa kafurta mutum misal misalin ya'ani alkaba'ir kamar aikata manya-manyan laifuffuka ko wa ashbahi zalika da makamancin waɗannan fa inna hadha la yusamma waliyan to wannan ba a kiransa waliyi bil ittifaqi to kaga zancen ya fito yanzu yanzu an fahimci menene waliyi kenan ko ma'ana duk mai kaba'iran zunubai mai ƙarya mai shan giya mai zina in dai za a yi babban laifi da giba to ba za ka sa cikin waliyi ba musulmi ne dai ana fatan Allah ya gafarta masa zai shiga aljanna amma bai kai matsayin ashabul yamini ba ballanta na muqarrabuna ta Allah ya mana rahama Allah ya mana rahama la ilaha illallah sai ce walahu nasibun minal walayati yana dai da ɗan rabansa na walittaka wace iri wilayatul lahi li abdihi cewa Allah yana son bayinsa umuman a ce Allah yana son bayinsa to yana ciki tunda shi musulmi ne yawwa bi qadri ma indahu min al imani gurgurdan abin da ke da shi na imani lakin laysa lahu ismul waliyyi amma sunan waliyyi mutlaq ay itlaqin sa akan sa ba shi da shi fal awliya'u humus salihuna min ibadillahi waliyai su ne salihai daga cikin bayan Allah alƙa'imuna bi hukukihi waɗanda suke tsayuwa kyam da aikata haƙoƙin Allah wa hukuki ibadi da kuma haƙoƙin bayinsa ba sa zaluntar kowa imma muqtasiduna ko dai suna yi gwargwadon halin su tsaka-tsaki wa imma muqarrabuna sabiquna ko kuma sun wuce sun tsallake sun kusanci ubangiji Allah ya kusantar da su yan fada ne kuma sannan masu rigaya ne wajen aikata ayyukan alheri wa haula'i lahum muhabbatullahi jalla wa ala wannan suna da soyayyar Allah Allah yana son su wa aunuhu kuma yana taimakon su wa tawfiquhu yana musu gamdakatar wa ma'iyyatuhu alkhassa yana tare da su ma'iyya wadda take alkhassa mun san ma'iyya cewa Allah na tare da kai iri biyu ce ko akwai ma'iyya amma cewa Allah na tare da kai bi sam'ihi wa basarihi yana jin me kake yi akwai ma'iyya khassa ai yana tare da kai da taimakonsa yana taimaka ma yana karfafa maka yana kara baka gamdakatar da tawfiki mun gane wannan yace zakara aidan sannan bayan ya faɗi wannan ya ambaci kuma anna hadha nadhiru imtithalil anbiya'i yayi kama da yadda annabawa wa rusul da kuma manzanni a suke misaltuwa ma'ana suke aikata abin da Allah madauki umarce su wato ko kuma kai karkasuwar su in kisami yake so ya faɗa nan nadhirun qisamil anbiya'i war rusul ila abdin wa rasulin wa ila nabiyyin malikin yadda annabawa suka kasu kashi biyu akwai bawa manzo akwai kuma annabi sarki kamar da makaranta fal abdur rasulu shi bawa kuma manzo ka ulul azmi kaman ma'abuta haƙulin nan wa minar rusul daga cikin manzanni wa nabiyul malik shi ko annabi wanda yake mai sarauta ka yusuf kamar annabi yusuf wa dawuda wa sulaiman alaihi musallatu wassalam fa farraqa bainahuma sai ya bambanta tsakaninsu li'annan nabiyal malik domin ku shi annabin da yake sarki ne ya tasarrafu fil mali bi ikhtiyarihi yana amfani da dukiya ne da zabansa an ba shi dama yayi abin da ya so ya'ani annahu yanzuru lil masalih al amma yana duba maslaha da ta ga mai kowa da kowa wa fi ma yarahu cikin abin da yake gani da ra'ayinsa fa ya tasarrafu fil mali bima yarahu ya aikata abin da ya so da dukiya idil malu domin kuwa dukiya bi yadihi tana hannunsa fa ya tasarrafu fihi zai aikata abin da ya so kaifa ya sha'u fi ma lam ya'ti fihi amrun cikin abin da dai umarni bai zo ba daga Allah cewa abu kaza za a yi cikin abin da babu umarni to an bashi zaɓin yayi abin da ya so a ciki aw nahyin ko kuma wani hane bi khususihi amma al-abdu ar-rasulu amma bawan da yake manzo ne fa innahu qasimun to shi mai rabo ne kawai ya da'ul mala haifu amarahu Allah jalla wa ala yana sa dukiya ne inda Allah ya umarce shi wala yajtahidu fihi babu ijtihadin sa duk abin da ya aikata umarni ne hadha bi'tibaratil bi'tibaril ghalibi yace wannan mu fahimce shi sosai ana kallon gefen galibi ne ma'ana galibi haka yake ba wai a kowanne tasarrufi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a ce ba ijtihadin sa ba akwai inda yake ijtihadi amma galibi lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da dukiya ta Allah to karkashin umarni ne ba a bashi mutlaqin hurriyar komai ya ga dama yayi ba mun gane yawwa wa qad yajtahidu fihi akwai inda zaka samu yana ijtihadi fi ba'd al ahwali ahwasu halaye kamar ijtihadar rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'd qismati al fai'i kamar inda ya taba yi wannan ijtihadin wajen raba dukiyar fai'i fa a'ta rajulan wahidan ya wa mutum daya ma baina jabalaini min al ibli wata rana kawai abin da ke tsakanin ya samu wasu ai mun san hadisin ko tsakanin wadi a cikin wadi tsakanin dutse da dutse wannan kwari inda larabawa sukan aje dabbobinsu nan ne makwancinsu a annabi sallallahu alaihi wasallam da aka samu wata dukiya mai yawa ta dabbobi kawai ya ba mutum ɗaya gaba ɗayan wannan dukiyar har wasu sahabbai suka tambaya yaya haka ya ɗauka gaba ɗaya saboda jawo hankalinsa zuwa ga musulunci ya tabbata a zuciyarsa manufarsa kenan sallallahu alaihi wasallam yace wal mashi haka da dabbobi wa haka da haka nan dai kun ga wannan ijtihadin sa ne mun fahimci wannan da haka akwai inda akan yi ijtihadi akwai kuma inda yake komai sai da nassi lihad amma za ku ga cewa ba amfanin kansa bane sallallahu alaihi wasallam ko dukiyar ko ya amfani da ita ba ta kashin kansa bace ba ta ko karfafa mulki ko kuma ta karfafa wani abu ba a'a dukiya ce da aka samu kuma za a mai da ita cikin musulmi har yanzu da yana nan da falalar fiye da sauran waɗanda suke ta bangaren sarauta ne to ina ga mu tsaya anan saboda lokacin ya ja da yawa amma dai zancen bai kare ba la'alla dai muka zo nan gaban zai mu iya kare gaba ɗaya kuma zan dai karanta ina ga ba lalle bane sai mun yi mun riga mun yi bayani sai mu kyale sharhin sai mu ci gaba da abin da ke gaba in dai ba shi da wata wahalar fahimta insha Allah Allah maɗauki ya ƙara taimakon mu ya ƙara mana ilimi da fahimta ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in saboda insha Allah akwai tafiya da ta taso mun yau din nan insha Allah darasin sira na asubahi insha Allah babu tunda muna da taro a kaduna zan kwana kuma a can insha Allah amma da safe zan taho insha Allah na yamma na min hajji suna akwai shi insha Allah yau sai a sanar Allah samu dace